yin muna yin hira a kan miss edwards To, da aikin makaranta eh, in kina in kina so ki ki ci gaba daga can bismillah
ido ai, ai mun- mun gama zancen ta ko tun da yake ta bar aiki.
aha oh ta koma kasar ingila
Eh, ba a daɗe ba da aka yi wannan rushewar makaranta, to sai aka sai ta ce za ta gida.
aha ita ce a katsina Eh, da aka tsina take, aha tare Da da mu.
mata eh tare da mu, to kuma da sai a yara eh to sai ta tafi gida aha sai ta to shi kenan ba mu ƙara ganin ta ba ita ma ba ta ƙara ganin to ta ba
sai wata ta ta zo ta sake miss edwards sai wata da ta zo sai aka ce makaranta ba za- ba ta ci gaba a nan cikin gida oh
suka ce ba za ta ci gaba ba saboda ba masu zuwa suna gani sai kamar ko gwamna ya je ko kuma rasdan ko do ko odo to su kenan masu zuwa cikin makarantar to sai aka ce gara a mai da makaranta waje to da aka mai da makaranta can kusa da medi mhm. kusa da medi middle
middle school
middle babbar makaranta
Just ta maza to to
to sai sai aka yi sai suka ce to sai mu koma na ce a ni dai ba zan koma ba
don me
to can ne kamar ki fita kofa
nesa
to nan kuma cikin gida akwai abubuwa wanda kai kake yi ka tsare ko ina cikin makarantar nan in wani abu ya motsa cikin gida za a je a- a a buɗe wannan kofa ta tsoron jakadiya Mhm, a je a kirawo ni in zo in maganta abin da ya samu to in na tafi can me na sani na ce ni ba biya na ake ba ba na son albashi ni dai kurin taimakon ƙasa na karɓi makaranta kuma aka ce lallai in ba ni aka gani a guri ba ba wanda zai yarda ya sh- ya z- ya zauna a makaranta To, na ce to na yarda da wannan amma ban yarda da mu tafi can ko mijina ya samu rashin lafiya wane ne zai tsaya mu ni kuma shi yasa na ce muku ba na son kuɗin albashinku ni dai zan taimaki ƙasa in mijina ce nan zan yi to can zan tafi mhm.
in bi shi Tare da shi.
in kuma muna gida to ina cikin gidansa ina makaranta Mhm, to amma yanzu ni ba zan tafi wuce ba to
sannan na ce to sai in muku cikiyar mutane waɗanda za su je su kama aiki can kuma in kuna neman yara ku zo ku- ku ku gaya in in sa a nemo muku. suka ce ni na zama mai shawara amma ba ba da in tafi waje ba to sai na nan nemo musu mutane waɗannan matan gidan sarki da muke na sanya su waɗansu muna kicin tare da su kowane da ajin da ya kama waɗansu suna aikin abincin yara to in mun tafi ai mun yaye gidanmu kenan rabin gidanmu na ce ba za mu ko ina ba amma ga mutane nan nemo mutane daga waje na ce matafin gashi sai ki je ki iya nuna musu yadda da za su yi domin fita da sai aka nemi mutane suka koma can sai in wani abu ya dame su to sai su zo su ɗauke ni game da yara sai in je can makaranta in maganta musu in wa yara faɗa ko kuma su ma'aikatansu in sun yi wani abu ba daidai ba in je in tsauta musu su ɗauko da su mai dole ɗaki na to sai fa da sarki ya samu ciwo to shi kenan sai na rabu da makarantar su ne ina nan gurin miji na ina jinyar sa har ya kai ga rasuwa amma ta makaranta da aka soma wato da kuwa yaƙi sai na to ya kamata in ka fita fadanci ka cewa mutanenka duk wanda ya zo mai ɗabiyu ya ba da ɗaya mai uku ya ba da biyu kuma kamar hakimansa su waziri su ajiya su ma'aji daidai ga su nan na ce ka ce su kawo maka mutane yara daga gidansu da 'ya'yansu da 'ya'yan darurinsu wanda ku ya ƙi to shi kenan zai ba da rawaninsa a ba wani ba aiki kenan ba aiki eh kana sarauta in an tuɓe ka za ka zo ka yi sarauta ne in an cire ka yanzu ba sarki ga shi da saraki ba a nan to idan ya ce wa saraki ɗaya ga abin da nake so ya ƙi in ya ce to ba ni rawani na in ya cire rawanin ya bashi babu aiki shi ke nan sai kuma ya tsuguna gida duk haka aka yi musu nan da nan sai muka sami yara saba'in
saba'in eh aka muka ci gaba da aiki ya'ya ba sa son wanka sai mu kama su in sun zo makaranta masu yin girki su yi ruwan zafi su kama zuba zuba a bahu mu kama su suna ihu mu ne musu wanka har suka saba in sun zo sai su wankan sannan su shiga aji su kuma asibiti likiciya sai ta zo ta ce a bata yara yan aji bakwai waɗanda suka iya rubutu sai in tambayi principal ɗin makarantar sai a bani yara sai in kira likiti in ce mata tuga su su kuma iyayen yara talaka da suka ga 'ya'yansu na arziki suna ɗaukar kuɗi sai suka dinga kawo 'ya'yansu makaranta in an zo nema asibitin ba su in makaranta na nema kuma wanda ya zo ya kawo kuka guri na ina son yata ta yi makaranta sai in ce to ki kawo to da haka makaranta ka tsina ta mata ta zauna nan kwa kano wato yarinya ta ce ita ce ba makaranta ta yi ba fa kamar ni da ba makaranta ne ba to makaranta kano kullum tana haka sai yara suka taru suka dinga yi wa baturiya iko miss vegan sai ta shiga mota da kukanta ta je ta iske mutan katsina Mhm.
ni ina makaranta na ina zaune da ku ina jin daɗi an ce wai in koma kano da yake na nan sun- sun amince gaki to in koma kano in je musbukka za ta tashi kare ya cije ta karanta ita principal ɗin ta nan gidan makama Mhm.
to karanta sai ya cije ta sai aka ce maza maza aka yi ingila
Don me sun yi haka?
Hmm?
Don me? Don me sun yi haka? Kin ce aka tuje ta.
Dam.
Oh, kare, kare.
Eh, Wace.
shi ne ya cije ta kanta
Oh, to sai aka ce aka yi ta ganin su ta yi gida aka maishe ta sai aka ɗauki wannan babbar baturiyar mu ta makaranta mu speaker Mhm.
sai aka kawo ta nan kan Mhm.
to sai ta ga yadda take jin daɗi can da mu a nan ba ta jin daɗi sai yara su tasar mata Oh, me.
ba sa san makaranta ai sannan farko ne
Na mata.
sai ta je sai ta ce ita a maido ta a ɗauki wata a kai to sai aka ɗauko wata aka kawo musu sai sai na ce amma za ki koma gari na ki ki koya wa yara ni na riƙe garin wani a ce gari na ya lalace na ce ban yadda ba musbigan Mhm.
ki je ki yi wa sarki magana ki ce akwai yarinya ta tana nan a rini tana aure a kawo ta tsakaninku da yara da sarki idan yara sun yi miki ba daidai ba kamun su je su gaya wa ubansu ke ba wata bace ki je ki gaya ki gaya wa sarki duk yadda magana nan take ki warware kada a ga laifin baturiya da ya rushe to shi ne aka zo aka haɗa ta da- da yarinyar nan tawa yanzu ita yarinyar ga ɗanta nan shi ne da asibiti ya gina ya sa sunan umar tasa mai mana Aha.
ya ce mai mana alaraya ga shi nan asibiti babba sai ƙara asibiti ne ke ƙara yi ma Mhm.
to ta zo ana ta koya mata ita ma tana koya wa waɗansu abin da aka koya maka yau gobe sai ka koyar kai kuma a sake tura maka wani lissafi ne kurin ni dai ya faskare ni har yau ko ni ban san kan gadon lissafi ba in in sun rubuta sun ban sai in ce to baturiya su ban samu kuɗi kamar waɗannan in in ƙirga su wutar ke da kika rubuta min wutar da lissafi to shi yasa har yau ban iya lissafi ba to misligan sai na ta yayi ta gama ta tafi garinsu kuma ana ta kawo mutane mu dai rabonmu da makarantar nan da aka ɗauke ta daga cikin shamakin dokin mu aka kai ta waje da yara sai in sun zo sai sai su koma da gudu su fita sai na ce ya kamata sarki ka ka ba ni waɗansu matan naka a ba su rigar dogarai da rawani in yarinya ce ba daidai ba a gama ta da dogarai Mhm.
yi mata bulala Mhm. Wani gare ki.
to haka muka muka biyar da su gashi yanzu a biye musu daɗi ba ruwan
Mhm.
ga shi yanzu kowa sai kokarin ya ya je ya nemi ilimi ya samu mota na ba zan gama ba sai na fito da mota ko bus to yanzu mota ma ta fuskare su tun da ga shi ma mutum ya gama ilimin ba ba aiki
To a a wannan makaranta a nan Kano akwai akwai harshen Hausa ko ba haka ba? Akwai literacy kenan, da lissafi da me da me da me.
ba suna su suna to da sashi a rasu matiko Aha, arithmetic.
da su history suna yi Aha,
su geography dudai suna yi abinda dai da can aka hana akwai wani littafi ga mutum nan ga ƙasa ga tinkiya to shi ne sarakunanmu na da suka ɗebe suka aiki wa gwamnan kaduna suka ce su wannan ba sa san a koya wa yara
da me?
don mm, mm, ba ba daidai ba ne musulmi ya karanta wannan labarin mutum da ƙasa
Wasu so su yi amfanin shi?
ba a amfani da shi a musulmi to amma daga baya da waɗancan suka mutu sarakuna mun ga ana ba wa yara littafin suna karanta Mhm. Sauran littafi. littattafai saurayin littattafai ba wannan da mutum da akwai yanzu eh
amma ashe ban fahimtar da ne ba aka aka kawo littafi wanda ba su da amfaninsa mm, ba su da amfani gare mu daga daga kasa ingila yake eh oh shi ne da ne ne Mm.
Oh, na gane. sai an sake da wani daga nan eh Najeriya.
eh Madonna.
Abba, Abba, me kake a can Ta zo ta fasarta miki labarin mutum. Na ce da ba a karanta labarin mutum da ƙasa,
Eh, mutumin nan mai tinkiya eh.
ba sarakuna sai suka ɗebe takardun aka kai kaduna gurin gwamna suka ce su musulmi ba za su karanta wannan ba labarin mutum da ƙasa to shi ne nake gaya mata to ki da ku za ta gane ku ba ta gane mutum nan da nake ba mutum da ƙasa Eh, mutum da ƙasa, mai buga ƙasa ba?
a'a littafi ne To, haka nan ga mutum tsaye to,
nan ga tinkiya ga ga ga ƙasa kuma yana tsaye a ƙasa shi ne ake ta labarin mutum da ƙasa
Mm, duk bugowa suka yi daga in- littafi ne ko suka bugo daga ingila in littafi ne daga ingila suka bugu wato labarin annabi isa su jirkitar da mutane to shi ne suka sarakuna suka ce su ba su yadda ba sai suka yi hoton mutum eh nan kuma ga tumaki eh to ba shi da riga da riga a jikinsa shi ake cewa mutum da ƙasa Mm,
to sai suka ce ba za su yi sai sai sarakuna suka ce ba su yadda ba da sarkin katsina Mm, sai aka sai ya mai aiko wa sarkin kano sarkin kano kuma ya sa aka ɗauko littafin daga cikin gidan makama shi shi ma yari aka haɗa aka kai wa gwamnan kaduna
ta gane ko Ina tsammani saboda ba su ba su sa hotuna da da tarihi da labari daidai ba su juna su biyu daidai ba. Ko?
a saboda na labarin na- na krista
Eh, ne a da hotuna eh na ko- musulmi.
a hoton kurin sunan littafin the name of the book is for them because they translate the book according to the its picture sai suke ce mai mutum da ƙasa because they draw on the first page Mhm, a man mhm.
maybe jesus with his shepherds Oh.
to shi ne suke ce masa mm, mutum da ƙasa kamar magana jihar Aha, ko alƙalami a hannun mata aha, da sunan littafin mutum da ƙasa aha. Amma akan su Christian.
eh amma labarin akan na Aha, kristan to sai suka ce ba sa su madalla na Eh.
fahimta.
yau
Mun gode.
to to amma duk takardun da littattafan da aka kawo su ana karanta su ana yi Mhm.
amma wannan dai shi ne suka ce su ba za su Sun cire shi, Eh.
sun sake wani.
yi ba. Eh,
To akwai aikin addini
a ciki a cikin makaranta?
yi ana karatu na ƙur'ani Aha, madalla.
kuma suna kaɗi
Mhm.
kuma suna suna saƙa
Oh, to.
irin saƙa nan da ake Aikin zaka. eh, eh. Amma sai mata kawai su da Mata.
wasu makaranta maza ba za su yi ba.
Mm, ban da maza Eh,
mata dai eh. Da sannan turawa suka ce mai ɗaki mai aikin garinku kuma 'ya'yan nan kada a basu su sangarce a makaranta mhm.
su dinga kwanciya ba za su yi aiki ba ran lahadi ba aiki a aji su je su yi landire in sun gama a lebura su kawo buhu in san buhu ko Mhm. Kamar wani? Oh, Kamar wancan.
buhu sek na na Eh, hatsi Kamar wancan.
na hatsi Eh, to na hatsi.
sai sai- sai su ce a kawo a jinjingine na tuwansu da na filarsu ran juma'a a surfa dawa ran lahadi a surfa gero kowa kwano guda na awo Mhm.
za a zuba masa a cinye su Mhm.
don kada su zama ba su yarda da, da aikin ladansu ba suka ce don abin da ya sa muka ce miki haka in an bar su gaba iyayensu ba za su amfane su ba ba za su yi musu aiki ba sannan ba mutum duka zai auri mai arziki ba Kin gane?
Mhm.
in wani ya samu mai arziki ya aura wani ko ɗan sarautar ne zai samu wanda ba shi da yawan arziki mai yawa to in- in ba shi da arziki mai yawa ba shi da waɗansu da za su huta da kai ai dole kai za ka tashi ka aikata a gidan mijin nan za ka yi girdin bandin dole a gidan mijinka
Zak- Zaki.
giredin bandin za ka yi Giredin.
daka daka Mhm.
za ka yi niƙa Mhm.
za ka yi girki Mhm.
to in kuwa mai arziki ne za ka samu waɗanda za su yi kai kana zaune Aha. To.
to shi suka yi- suka yi misali suka ce to don haka kada a bar su su huta Mhm.
Ran da ba aikin makaranta a a ba su aiki da aka gada na iyaye da kakanni su yi niƙa wai su yi daka su surfa hatsi in ya bushe mutan kicin sun gyara a ɗure a ɗauka a sa a kura a kai wa masu niƙa in sun niƙo su ka gari da na kununsu da na tuwansu kin gane Eh, sai a ba su shi eh su kar su yi di- kar su yi kar su kashe lokacin su don dafa eh maimakon wannan sai su su yi amfanin lokacin su su yi aikin makaranta eh haka ne to shi ne kuma wanke-wanke da aka ce mutan kicin sun gai musu ko ko metroni sai na ce ai ko in ba sa wanke kayansu ba za su gane ba gaba Mhm.
to in an gama cin abinci sai in hana su duk ko ka kare ba za ka tashi ba ka da iko sai duk an gama tebur Mhm.
to in sun kare sai in ce to yara kun ƙoshi sai su ce eh mun ƙoshi wanda bai ƙoshi bai ce ban ƙoshi ba sai in ce to ba ni kwanonka ya ba ni kwano in je kicin in karɓo abincin in ba shi duk sinadari su sake ci
Eh, in sun gama in ce duk kun gama su ce eh sai in ce to su tanda off
aha.
sai duk su tashi wannan tebur ɗin sai a bar wanda za ta ta- tattara kayan duk da biyu tana haɗawa tana haɗawa wannan tana karɓa tana karɓa cikin gurin wanke-wanke Ha,
to duk haka muka na yi da su amma ba ba kowa in ya- ya ci ya gama ya tashi ya ɗauki kayansa ya wanke ba na ce ban yarda da wannan ba da haka suke yi mhm.
da ba a kai ni ba
amma ba ba ki yarda ba ni ban yadda ba da me
don saboda wannan ba amfani ba ne wani ya ci ya gama ya tashi ya je ya wanke ya wanke ya fita sauran nan suna nan Mhm.
in in wani ya gama da shi ka ci abinci a'a ni ban ci ba ai ai ni an kama ka kai kai da kake ta- lura da su ko amma in suka tashi duk gaba ɗaya ai an an ga duk sun gama kowa ya ci abinci Mhm.
ya tashi sai masu wanke-wanke aka bari tare da metroli to ba za su ce ba su ci abinci ba amma in mutum ɗaya ya tashi wani ma ko bai ƙoshi ba sai ya tsaye ya ce ni ma an tafi sai su- su bar abincin su tafi in sun tafi sun ce suna jin yunwa ba a ba su abinci ba ai ai mu- mu suka ɗaure ko mu suka mu suka muna na gurin mm, baturiye sai ta ce don menene aka ba wani abinci wani ba a ba shi ba me ki gane ba ban gane ba
to duk sai sun gama dai sannan su tashi su su tashi in ce to ku bi waccan kofa masu wanke wanke su bi wannan kofa su fida su je su yi wanke wanke su ko waɗancan su fita yau
kowane ya je doma turinsa inda abin da zai ɗauka ya ɗauka kuma kamun a buga a can sukur Mhm.
in an buga to sai in in- in- in- in ɗauki ƙararrawa ne kuma in irin zubar su taru Mhm.
a bakin gate Mhm.
sai in sun gama taruwa sai in ce to ku miƙa ku tafi ofis daga can kowanne ya tafi ajinsu
sai ku ci gaba aiki eh ko ku huta mu ai a kicin muke yi ne
kai wurin su ba ta barin mu mu shi- ka shiga ɗakinka sai dai ƙarfe biyu sannan kada zuwa ɗakin da kake ka je ka ci abincinka ka kwanta ka huta kaɗan kamin uku ka tashi kuma sai ku komo kicin tare da masu kicin mun ci wuyan musu fatisin
Ba ku son ta ba? Ba ta son ku ba?
ba ta son baƙar fata fa Ai, Kamar yadda kika ce jiya ko?
Mm,
Kai ta da dena?
ta daɗe Sannu?
kuma ita aiki ma ta fi aikin tsalle gurin lawa filin lawa da sa ɗan diras haka da ce kaga wai yara da kamar yara
Ta zo nan Kano daga Ingila, Ingila ko daga Iko?
a'a Da in baturiya ta tashi to sai in kan ta tashi to aikin san suna a aikewa wurin gwamna ce a kawo wata malama to kuma sai a je can garin nasu ingila sai kuma a samu wadda aka canzo ta zo an kama da ita saboda faɗanta duk tsoronta ake yi ko tura mai ɗan uwanta tsoronta suke ji ba sa jin daɗin ta
Ba ta fahimta wannan wuri ba. Ba ta fahimta Kano ba. Ba ta so Kano ba. Ba ta so mutanen Kano.
eh sai faɗa Ai,
wacce baturiyar ku da ak- da gwamnan ya sa do ya kai ni ya ce tun da ke kika kafa makarantar da kika karɓe ta ta arewa tilas tun da yara su- sun ki zama tilas ki bar gidan sarki ki zo ki zauna tare da yara ki san yadda za su yi su zauna ki san yadda za su yi su yi ladabi ga waɗanda suke shugabanninsu da motsi kaɗan sai su je gidan principal ɗin a ta jifa da dutse to sai aka ɗauke ni aka kai ni waɗansu su ce ba ma ƙaunar makarantar nan mu garinmu za a mai a maishe mu garinmu mu mu tafi mu je mu yi aure mu aure muke so ‘ya'yan bauchi haka suka yi duk ilahirinsu suka tafi da aka ce ba a ƙara ɗaukar mutumin bauchi a makaranta Don me?
don ba za su zauna ba sai su tada hargitsi su ce su tafiya za su yi da 'yan waila mayo da 'ya'yan sarkin fika duk dai sarakunan nan duk na ƙasar nan ta arewa duk ba ɗan da ba a tara a can
Gidan a makamu.
hannunmu mm. to sai sai aka ce a kai ne
To Hajiya sai mu ci gaba daga nan sai aka aka kai ki gidan makama um, ko mun ce ina mata sai ba gidan makama aka kai ne ba can ka tsina ne a oh, can katsina wancan Mm, wai mm, mm, mm, ba gidan makama ba nan gidan sojin nan
a nan kano nan muka zauna Mm, da da yara
to sun suka bude a gidan makama suka fara can sai suka bude makaranta daban ko eh can eh wurin din.
wannan ta gidan makama suna yi nan kuma 'ya'yan gari gari gari gari gari su aka tara a can To, yayan gari gari gari amma su mata ko akwai maza ko A'a, mata kawai kawai.
su maza a cikin gidan makama Mm, Mata, mata oh wannan makaranta daban eh, Eh, wannan ta mata.
manyan 'yan mata ce.
aha to madalla um, aka kai ki can Eh, ki zaman head matron eh, Yawwa. sai muna hira akan ah, lamba na dalibai kin ce daya tana da arba'in
da hudu, da hudu daya tana da arba'in da biyu, ɗaya tana da talatin da bakwai. Sannan nan ajin manyan 'yan mata kuma da- wa- ban da waɗannan da ba su kai aji bakwai ba tukun. suka ƙarasa ba to akwai manyan 'yan mata mm, wannan ɗaki kusa da ni mutum talatin da bakwai wannan ɗaki mutum talatin
yayi yawa sun yi yawa to haka da muke da su
yayi kyau ko su kara ilimin su Eh. to sai 'ya'yan inyamurai sai suka dinga yin 'ya'yan inyamurai ne da na yaraba sai suka dinga samun ciki in sun tafi hutu to in sun zo sai a ce wai kada a- a- a ɓata musu makaranta a bar su su ƙarasa sai wata tana nan amina wadda ta yi kwamishina amina kiru
sunanta ne eh nan ta yi kwamishina sai mijinta yana kawo ta akan basukur daga kiru daga daga kiru kiru eh Aha, gari ne eh sai ya kai ta to kana da mijinka nan kai ciki kuma a ce an- an- ba za a a karɓe ka ba an karɓi wanda ba su da tushe
tushe ne tushe
su waɗannan 'ya'yan mutanen sabon gari ɗin nan ba aure aka yi musu ba a banza suka samu cikinsu aha to wannan da take mijinta ne yake kawo ta don ta samu ciki a ce a kore ta
haka ka yi haka aka ce sai ta bar yin sutudan ba za mu karɓi mu ɗaya muka karɓa ba za mu karɓi biyu ba sannan aka kirawo taro suka ce a zo a yi mitin da aka je ni ku na kece musu gaskiya na ce ta yaya za a ce a kore ta ai mijinta ne ke kata ba su kuɗi ku karɓi waɗancan 'ya'yan sabon gari da cikunan su ku ce sai sun ƙarasa sannan 'ya'yanmu na hausawa ku ce za ku dinga kore su da da ba wuta ko da wuta ba wuta mun cire wannan akwai battery
To. Na ce, ai ba za a kori Amina ba. In ku kuka kore ta to kuma dai za mu yi magana. Sai sai principal sai ta yi haka. To aka barta ne har ta ƙarasa ajinta.
saboda haka ba ba a kore ta ba Ba ko a kore ta ba.
madalla ita ce ita ce malama
Mm-mm. Su tudan.
su tu student ita ce jarabiya
to sai sai aka zo yara kuma sai sai suka kama ana ta hargitsi sai principal ta ce su dinga yin addu'a kirista su dinga yin addu'a a ɗakuna
duka ba za su yi addu'a ba a ɗakin da suke da ɗakin da kuma suke a garwaye da musulmi akwai ɗakin da suke in ƙudurin su su ne masu talatin da bakwai da 'yan zaria da 'yan wajen mubi da ina ne duk dai haka to shi ne sai aka ce suka ce ta ce in za su kwanta su taru su yi addu'a to ya'yan musulmi in za su yi addu'a sai a ce ba za su yi a cikin ɗaki ba sai su tafi masallaci su je su yi sai na ce to ai masallaci ba wuta kuma duk wurin hanyar jeji ne da zomo a kan hanyar da gafiya da ba abin da babu a gurin da macizai na ciya za su yi su dinga zuwa sai ta ceto su dinga yi a dainin in an gama cin abinci su dinga yi addu'a ba sannan su tafi su kwanta to sai na ceto in su suna yi a dainin to su ma waɗannan ‘ya'yan musulmi suna kwance suna za su bacci an hana su addu'a a nan sun je can sun su ma su je daina rin su yi tasu addu'a in sun ƙare su taho domaturin su su kwanta sai ta ce wato ni ba na son abin wasa da addini wato kina son a juya zancen addini to ai tun daga ingila an faɗa na ceto sai ta kai ƙarata wajen rasda zan sa a yi menene addini sai birniya Allah sa an karbi mulkin kai sai ce to abin nan mu dai ita muka ba amana 'ya'yan jama'a don ita ta kafa makarantar nan da ba ta karɓa ba sarkin da zai karɓi makaranta don mun yi mun yi sarakuna sun ce su ba ruwansu da za su sa 'ya'yansu mata a makaranta ba auren da su za su yi ita kwace ce ta karɓa nan gaba sai an sayi makarantar to sai ce to shi kenan za a zan je in auna na sarki magana a ba mu fili a dala da goron dutsen mu auna a ɗeba 'ya'yan ƙasashen nan a yi musu manyan makarantunsu ‘ya'yan Kano masu yin firamare mai shiya su cikin gari ko da makaranta ikon mai ɗaki ne ‘ya'yan garinta ne ko ba makaranta ‘ya'yan garinta ne don haka mu ba mu kowa ba aka aiki ma daki da da wannan jawabi gurinta ofis suka ce su su ba kowa an dai ce baturi a tafi aiki amma ba a bata amana 'ya'yan jama'a ba na arewa ba ga wadda aka sani ita aka ba ita kuma ita ta karu makarantar ne ba don da izinin da ba za a yi ba sai su ta ƙara fushi da ni to sai aka je aka auna gauran dutse aka auna dala sai aka ɗebe su nan aka kai su sai mu kuma aka ɗebo mu suka cire 'ya'yan makarantar shekara suka mai da su midi mu kuma aka shirya mana shekara muka zauna saboda ni aka maido mata nan shekara cikin gari
da sun raba dalibai
sai in yamura musu wakili ita ce aka haɗa mu yawa sannu ka dai sannu da tashi
da aiki yaya lafiya yawa yaya aikin makaranta mada to su Ita.
gyara ba ita aka ɗauko da mu aka maido mu nan ita ku principal ta tafi dala daga dala ba ta daɗe ba gohon madalla wa ah, ita ce principal na shekara kowa ba
wane wace ce musu wakili
miss Wik- wikidi aha kuma waɗansu na ce mata musu izuka miss ezuka aha ita ce jade indigo daga nan wadda aka kai ingila gurin waɗancan yara hawa ce aha
ita ku hawa ma ba ta iya turanci sosai ba sai- sai sai hausa hausar ta tafi yawa to ta ce ita tana kan ta ta je ta ta zama babba a a gurin yara can to ta je sanyin can fa ya- ya ya tasar mata kamar an hura sarka kuma Kam- kamar misalin mm, mm, bol ba ba abin da ake masa bai ya zama babba bol
Well, oh, to haka.
to to Huh?
yi sai ta kudu ta zama haka duk kafafuwanta jikinta Me yasa?
oho oho, ko sanyi ne To,
da haka ta ta- ta yi wa- wani zuwan da ta yi kuma ba ta sake koma ba sai ta mutu
to kina jin shekara shekara nawa?
da da wannan Eh. Kin da ko?
na da na daɗe Eh, eh. To,
Ai, ni shekar- shekarun nan na- She- shekarar dai mun shekara a shekara sannan aka yi ku na su firimiya
oh, bayan haka sai kin gama.
na, mm, na- na- na gama makaranta Hmm.
a yau dai na yi shekara ko ko biyar ko shida tsakanin biyar da shida dai rabona da aiki Aha.
na ce na gaji Mhm. Amma bayan ku kenan Mm,
shekara biyar ko shida bayan ku.
mm.
Oh, to, to kamar saba'in da mm, da biyu ko uku.
To haka.
ina tamani Eh, eh, Sai in duba takardu, kin bani takardu, eh sai in duba. Kai kin yi aikin makaranta da yawa, kin dade.
na sha wahala Eh, Da farko a Katsina, a Mm.
cikin
a cikin gida Au.
sa'an
kan a kan- kan ma a kafa mm, mm, yaran su- su ta zuwa a nan ai mun sha wahala da wani bature ana ce masa mr hamfur
Mr. Humphreys.
eh shi ya- shi ya zo ya dinga silima
Anan kuma a can Ka- katsina Katsina.
to sai aka dinga tara matan hakiman gari da duka mai wanda yake son zuwa gani a kirawo su da almuru su zo na gidanmu su kallo akwai kuma wata mace wata baturiya ana ce mata lorama Lorama.
ta lorama ita kuma ita ce take zuwa ita kuma ta ta dinga waka
Wani irin waka.
ni bai iya ba yanzu da haka dai aka jawo hankulan matan gari suka yadda da zancen 'ya'yansu su gani yi makaranta ana sha dumi-dumi kamar lalle lalle ne a sa shi a hannu a sa shi a kafa
Shi yasa
lalle yi iwa ya sa lalle.
ni na ce na sha hannu Ai, kamar lalle
Ban fahimta wannan ba.
a na ce lalle ne za ka kwaba shi ka sa a hannu ka sa a kafa to shi ne wanda ya kai wancan aiki kai wancan aiki Oh, madalla. Har hannu da kafa kullum Eh.
kullum kamar lalle.
eh Yawa. Amma kina so aikin ki ko? Ashe kin ci gaba kin dade aikin ki. Na- Eh.
Na tsammani saboda kana so aiki irin wancan aiki. Aikin makaranta ko?
a'a tilas dai dan na ga aiki karba kullum a tara sarakuna she- in an shekara a tara sarakuna kaduna a- a tambaye su a yi musu lacca sai su ce mu ba masu Mhm.
to balle ni na miji ba ya da 'ya'ya lokacin nan mata a- a hannunsa sai jikoki
Mhm.
kamar su abba Mhm. Mhm.
to sannan ma abu ma ko ruwan haihuwa ta ma ba a yi ba Eh, ita ce to sai sai ya ce ba ni da 'ya'ya ne ku masu 'ya'ya sarakuna ku yi magana sai jikoki gare ni wa zai yi da sa ɗansa ba da izininsa ba ranar sai shawara ta kai ga aka ce to wani a ce ai mai ɗaki tana da hankali a kira a- a nemo ta Mhm.
a yi shawara da ita da aka yi shawara da ni suka ce in arewa ta yadda ta karɓi ilimin 'ya'ya mata Mhm.
to ba za mu kawo wanda zai mallaki ƙasar ku ba amma in ba ku yarda ba za mu ɗauko waɗansu daga wata ƙasa cikin a- jihar arewa su mallaki ƙasashen ku, sai abin da suka yi da ku wani kwana ciwo ai gara ku yi magana suka ci ato in ai ba masu na ce to ni dai in za a kama turiya na yarda ni ma zan yi da a kawo wani- wani jinsi ya- ya ya cinye mana ƙasa ga ga gara mm, mm, mm, makarantai To yadda fa ni ake biyan kuɗin aure a ƙasarmu haka za a biya baturiyar da za ta zo ta kama aiki a ƙasar. To kada a ɓata kuɗin sarkin ingila sannan ku zo ku yi makaranta na ce a kawo ta ai ubana ma shi ya karɓi rawanin dogarci
Bravo.
babu naɗi a kan dogarai Ah, eh, akwai.
da riga Eh,
ja da da da da- da kore eh.
to da aka kawo aka ce a basu sai suka ce su ba za su sa ba to sai tsohonmu sai ya- ya- ya ya ce a maida kayan cikin gida aka mayar da safe sai ya- ya ya sa rigar ya naɗa rawani ya fita fagaci ya je ya zauna sai kowa ya zo ya hango shi da- da kayan nan sai ya faɗi ya gaisuwa ya ce ina sarki da ɗaiɗu ba nake a bani ya ce a cakwai ba za ku saba to sai a ɗauka sai a ba su ya ce to wata rana sai sai ‘ya'yanku sai sun saya Mm.
sannan su samu aikin wani to ba ga shi ba kuwa ni kuma na ce makaranta nan gaba sai dai an saya yanzu ne in in wa yake biyan kuɗi ba iyayen ‘ya'ya ba ko dai za su samu wani abu kuma na kyauta ya wuce ana jan hankalinsu don su yi to yanzu iyaye ke yi ba da kuɗi
Ah, yanzu haka aka yi.
eh littafi iyaye ke saye Eh, daidai da cok
eh, iyaye babu iyaye komai iyaye ke saye mm, Yanzu.
eh tufafin makaranta Mhm, gwamnati ba ta yi mm. Amma da gwamnati.
da duk komai ne ne gwamnati ce Eh, eh.
lokacin turawa na ai yan makaranta sun ci daɗi sai dai don ba a yi musu gadon ƙarfe ba yanzu ko uwa uwa- uba da uwa su taru su sai gado uwa su yi su- su- su ba da katifa Eh,
da matashin kai eh.
su abu da- da- da katako ne kamar wannan Mhm, da wani ɗan ƙarami haka da wani kamar faɗin can ɗin aka gadon su yake na katako nan an yi ginin siminti an ɗora katakon can ma an yi ginin siminti an ɗora katakon eh.
yes in aka ce miki juma'a sai ki ji kwararren kwarar kwarar kwarar katako yara na fitowa da shi a ba su sabulu su- su zauna su wanke katakon nan su shanya su share ɗaki su wanke
Ran Juma'a.
Eh, Mm.
to kya gama da yanzu gadon karfe ka kwanta kana lilo a ciki
Mm. To da sun shirya makaranta a wajen gidan sarki a Katsina sun rufe wancan a- a ciki ko? A cikin gidan?
iyo aka rufe waccan ta cikin gida Eh, aka yi a sha makin doki eh, kuma da makarantar ce karfi aka rufe wannan aka fita waje
Ban da ke.
sai dai a ɗauke ni in je a yi shawara da ni in ana son wani abu
Lokacin da kina nan na head matron a cikin Kano, kina wajen gidan sarki ko ba haka ba?
ina ina nan gidan Oh, na, kina na makaranta.
gama ta kaba da mijina
Nan.
Mm, to sai aka yara suka dinga hargitsi 'ya'yan abincin da na gaya miki 'ya'yan bauchi to sai aka ce in dinga zuwa ina yi ce bature ta zo tana tuka wurin sarki ita ma bature da ta buɗe waccan makarantar nan to sai sai ya ce to ai wanda ta jawo tana nan
Sai sai aka neme ki.
in sai aka ce sai su je sai a kira ni aka kira ni nan
Daga nan?
tsoron- tsoron sarki na zo baturiya ta ce maɗaki sai mu tafi ki dinga yi ni can Mhm.
to sai sai su zo su ɗauke ni in je in yi ni a can Mhm.
kuma da gi- gidan principal ɗin nake cin abinci mu sha shayi sai in tafi ɗakin wata malama addini Mhm.
cikin kamfawul ɗin sai- sai in kwanta in bacci da yamma sai su ɗauko ni kuma su kani gida Mhm.
to sai shi gwamna sai ce ya kamata tun da yake da yanzu ba aure za ta take yi ba a ɗauke ta a kai ta a ba ta ɗaki tun da yake ita ta kafa makarantar ta taimake ku da da ta da zaune tsayen 'yan makaranta ko su haura wayar nan ta, ta, ta kewayen gidan sojojin nan su- su keta wayar su gudu a sa a bi a kamo kamo su to da na je dai allah ya sauƙaƙe suka daina gudu suka daina zuwa su yi wa principal tsiya
Mhm.
suna aikinsu daidai Mhm.
sai wata ran da aka yi azumi ne ba a ba su ba a a shirya musu abincin sahur ba shi kuma watan azumi irin abin nan ne da mutane ke yi ba a san ya tsaya ba ba a san bai tsaya ba sai a ce a tashi da azumi to ba a shiri komai ba me za a ba su in an ce su bari in bature ta ce su bar azumin gobe an shirya sari su ce ba su yadda ba. to ba sai suka tafi ba suna ta jifar gidanta da asuba da wajen kukunta to sai sai kudin su sai ga ta a mota fuu. sai ta tafi can wajen gidan malamai can inda aka bani ɗaki don ba sa bari na bacci a nan an dinga hira kenan su shiga su fita su shiga su fita na ce ni da wannan zama kamfani ya dame ni Allah ya taimake ni aka bani gida cikin gidan wajejen malamai kuma duk gida na fi gidan kowa girma to sai sai sai ga ga ta na daki na daki taho taho yara duk sun tashi duk gaba ɗaya kan fawo ta ɗauko na a mota ta kai ni San Paul- bakin ƙofar san paul sai ta sauka da- sai ta sai ta sauke ni ba ta shiga ba na buɗe ƙofa mai gadi ya ce sanda da zuwa na ce "Mhm," na je ƙofa ƙofa ina ba su magana sai da suka bari to a yi hukin ba mu abin safar suka yi na ce to a san ana azumi mu ma cikin tilan muka ɗauka in wanda ya ga zai iya kai azumin nan to ya niyya ya tafi da azumin in baka ga za ka iya ba to ka bari gobe ka kai ka ɗauka a shirya ka ci abinci sai da garin allah ya waye sannan na rabu da kamfawul na koma gidana tsakanin ku da nisa yayi nan da can ƙofa gurin da bejiyar da inda ake sauke ice
Wani ko wace kofa?
ƙofa waccan ta can arewa
Oh, daga nan.
Mm, ta wajen masallaci Aha.
to haka tsakanin gidana yake da kamfawul ɗinsu
Nisa ne.
nesa wata rana na na gama salama da su zan tafi sai na ce yau ban ban yadda ba mai gadi mu je ka raka ni ya taho ya raka ni sai sai sai muka iske bakin maciji ya ya nannaɗe akan hanya ya ta da kai sai na ce ga maciji nan ya ce yana ina na ce gashi nan akan hanya ya ɗauki fasandarsa ya maka masa ya maka masa sai ya kashe shi sai ya ɗora shi kan ƙaya sannan muka wuce na ce to shi yasa na ce a dinga raka ne Eh,
jeji ne Aha.
hanyar katsina Aha.
to aka zo aka yi ciwo gidan kowa idan da mutum ashirin mhm, ina lafiya madalla ina aiki madalla sanu
Kai gari.
wallahi allah ai wannan aiki da wahala
Aber kin yi wannan aiki saboda kina tsammani abin muhimmanci ne Mhm.
ko ko saboda wani ya ce ya kamata ki yi.
ba wanda ya sa ni ni dai gani ne ana tara su sarakuna ana shawara da su suna cewa ba su da ba za su sa 'ya'yansu ba ma wanda ba ya da 'ya'yan ƙanana ya ce ni ba ni da 'ya'ya sai jikoki su kuma sun ce lalle in ba an samu mat- mata masu ilimi ba a arewa za su ɗauko mutumin wata ƙasa su sanya shi ne shugaban arewa in ji abin da ya sa na- na ci da a- da a kawo wani ya mallake mu ya mana yadda ya ga dama gara mun karbi makaranta shi ya sa da yanzu yan kudu ne da mu a lokacin nan sai sarkin ukeni atta shi ne kaɗai 'ya'yansa suke makaranta a yi uku Kai, kai.
duk sauran kasashen nan ba inda 'ya'yansu suke karatun boko sai shi atta
Da yarda.
shi ne 'ya'yansa a iko suke karatu
Kai a kinka a kinki na farko da wasu manya ne. Na farko.
Eh, Mm.
atta na ake gani.
Bayan wannan aiki sai kin yi retiring kenan ko?
Eh, bayan wannan aiki da na gaji sai na yarda na ce na gaji Eh, sai ki zo sai ki zo nan ki huta.
Eh, na ce musu addu'a in su tashi hargitsi in zo in ba su magana da shiga cikinsu a yayyame ni kamar za su yi min duka dai ina ba su magana ina ba su magana ina roƙon Allah Allah ya kwantar da hankalinsu to na ce to tun da yake yanzu kowane kuma ya san abin da yake yi ni dai na gaji Mhm.
na ce kuma yanzu mutum ba sai ya yi ba kuke ciwo ake ciwa ya yi a zo da a cimin mutunci a ce je ki ba a yi da ki gara na bari da kai sai na rubuta takarda na kai education na ce in za ku kai min ku kai gidan murtala in ba za ku kai ba ni in tafi in kai na gaji
amma ashe kin yi kokari kin yi aiki da yawa na ce na yi aiki a gwamnati shekara takwas a nan na samu talatin da wani abu na ce to me zan sake yes sir
sai aka ce sai dai a biya ki kuɗin yan iya amma ba za a biya ki na gwamnati ba na ce duk ɗaya yadda suka tashi sai suka yi na ƙasa sai suka sa a biya ne jaka goma na ce duk ɗaya ne arziki ɗa a ƙashinsa yake in gani kuka yi don rasa wani abu ko gaba na zuwa in ce ina son a taimake ni da da ko wani ɗan aiki na dinga samun abinci na ce wallahi ba zan yi ba to gashi ko Allah ya sa ban yi kukan ƙaƙa kayi ba
So, um, sarkin katsina na da to um, mijinki yana yana tsanani um, ilimin mata da amfani ne aikin makaranta na mata da amfani ne a yau kuma tun da yake na riga na an sa gashi ga sarkin kano uban wannan sarkin na ce ni ni na karba da a ce wani ya ci kasar mu gara ilimi ni na karba da sunan allah shi ne mai taimakata kuma in allah ya yarda sai sun saya wata rana to muka je gidan gwamna aka yi tanas
Na tuna kin gaya mini.
to su daɗinsu ne domin aka kawo mutumin wata ƙasa ba su da sauran tasiri su yan uwan na masalaki da mazajen na masalaki to da bakar fata ta nuna maka iyakarka gara da fata ni fa a gani na a nawa hankali da gobawa baki tsirin da shi ya zo ya nuna min iko wallahi gara gara fara fata muna nan tattare da ita kuma turawa mai da mutum suke yi in dai mai gaskiya ne mai sheshi suke kamar wani
Me shi shi?
ba su san munafunci ba ba su san wani irin abin da zai zai bata ba su tsakani da allah bature yake zaune da mutum sai dai kai in munafuncin ya fito daga gurin ka to shi ke kin ga dai bature baya yi da mutum waɗanda dai na sani na daɗin turawan ikon ba su kula da neman labarin a gaya musu ƙarya ba su yi wani abu a kai ba a kan gaskiya za su tsaya sai abin da idan su ya gane musu sannan su aikata abin da za su aikata kuma bature in ya yadda da kai duk abin da ka iya kai ba mai iya juya hankalinsa ya ce zai bata maka amma bahaushe shiba an ce ga wuta sai shiba ya ce a tsoro na wuta
Zai hana, zai ki, Mhm.
zai ki.
eh yanzu kyakkyatta a sanaki haka gurin kaza Mhm.
gurin auduga Mhm.
in kin sa za- za- zai kama ko ba za ta kama ba Zai kama.
To, haka haka bahaushe yake in ka tsoraci Allah ka tsoraci zama da da- da yadda mm, mm, bahaushe irin masu kulle-kullen nan su kulla maka ƙaryar abin da baka sani ba shi ne abin gudu da aka ɓoye fayal ɗina in yawo ba ni education a ce yana shekara in je shekara gurin principal ta ce baya nan yana nan ofishin gidan sarki in zo sai su ce fayil yana gidan murtala in biya mota in tafi gidan murtala a ce yana education ranar dai na gaji na tafi can ofis allah ya sa tilaki salihi bai bar nan wurin ba sai ya gani ya fito zai shiga mota mutane sun yayyaɗe shi sun ya ce ku ku bari in tsoro ga bukucin na hanga sai ce gugu lafiya me kawo ki na ce rashin gata ne kawo ni na ce ga ina da gata ai ba na ta yawo kullum kamar ɗan iska ba fayil ɗina ake so a cinye min don kar a bani kuɗi to ni a ban fayil ɗina su rike kuɗin su ya ce au ba su baki ba na ce ka ga a yi da ni nan a yi da ni can na ce in ci wahalar nemarwa arewa yancinta sannan kuma yanzu a biya ni gabata ake harshe ni na ce ai da duk kowa tsoron nasara ma yake yi ni kuwa na miƙa wuyana da yadda na gamji na miƙa nasa wuya nake zarafin mu da turawa na ce har kuma dan yanzu mutane sun sami nasara sun nuna musu komai sannan yanzu mu suke son su wahalshe ne na ce a ba za ta yi ba in fara ɗan suke so su rike ni abinci na yana wurin sarki na sai turaki salihu ya ce to gugu da kai duk abin da ya haɗa za ki je gurin ko wata ma'aikata kar ki ƙara zuwa rubuto takarda ki bani a- a kawo in allah ya yarda tun da muna nan ba- ba za ki wahalar da ranki ba ya ce ɗan mutanen ne ne yanzu ba su da daɗi ba su da gaskiya wallahi iyakacinta ta kenan da turaki salihu ya ce shiga mota ki koma gida na bincika kwana ɗaya kwana biyu da uku sai ya aike ce a gaya gobe ta zo ta je ta karɓi fayil ɗinta da cek ɗinta na je na bincika yana nan gudun su a can benen nan na sama ya ce to ba dan da Allah sa ɗan ɗan uwana ya ji tausayi na ya nemar mu ba sun dinga likita kenan suna jujjuya ni ko ba zan ba su kobo ba gaskiya da can da na ci wuya na nemar wa 'ya'yansu da matansu daraja suke ɗaukar wani abu me aka ba ne ba yi ne don ƙasa ta ba sannan ni dan yanzu dan na fita a biya da haƙi na dinga tsotso kan rai na da zube sai kuma a ce wai ana harshe ka sai ka kawo wani abu ka bayar saboda ni na ce a'a ko kwabo sai wanka shekare na je aka bani littafi na da cek ɗina aka ce in je banki na ce to da na fita da kaɗan a mota muka tafi banki na je na kai aka ban kuɗi na na kai na zuwa banki ko ba zan ba zan ba kuwa ba sai da na ci wuya ba an je ta yani to su ne nake ta gurgura to har ya zama dan yarinya ta mai mana din nan yake ban fan hamsin kudin abinci duk wata in awo dawa shinkafa da abin da nake so in yi in ci sai nama na na fan biyar miya in dinga lasa in ji daɗi kafin ta Allah ta zo ban je gurin wani ba dai na roƙa Allah dai nake roƙo ni zannuwa kuma a shekara duk 'ya'yan 'yan uwanmu wannan ya ba mu wannan ya ba mu wannan ya ba mu mai godiya da kuɗin ɗinki na ce to zan mai zan saya tun da yake ana ba ni duk shekara na ce sai in dinga ɗaura abina wanda na gaji da shi bayar kyauta in ɗaura wani in na kai cikin shekara kuma su sake ba mu mu gode musu Allah ya daɗa musu الحمد لله wahala dai ta duniya a yi alhamdulillah binta sai dai allah ya sauƙaƙe mana wahalar lahira lafiya.
Me kika tsammani zai yi ana me zai faru Ina, ana a kasar Najeriya? Jiya mun yi hira akan wannan rigima.
ya tattuna.
Mm, so. Thank you.
Aha. Cutarsa dai rashin tunani shi ne kujiyar nake cana ce inda da ganewa wanda ya samu duniyar a bashi ya ci iyakacin bakin cinsa ko ba ko mai ɗan mutuwa na nan mutum bai san sadda za ta zo ta ɗauke shi ba ba sai an tursasa ka ba an ce kai ba a yi da kai ka zama talaka ko kuma a raba mutum da ransa ne amfani ai ta Allah tana nan ta ko ba wani kuma bai san lokacin da aka ɗibar masa ba to amma ba za su iya ba sai kullum ana dama ƙasa ana dama ƙasa ana lalata ta
ba haka ba ne lokacin da ke ce yarinya ko amma ke kin sani lokacin jarawa kawai tunda tunda aka haife ki Mm. sai yanzu tunda shekara 60
rigima na a kan yanzu na ƙin sihirin baƙar fata
ashe tare da sarkin katsina kika yi tafiya da yawa Mm.
har ingila har amerika har a kewayen Mm, har Paris, najeriya ta arewa har Paris.
har paris Mm.
har iko Mm.
ya taba tafi da Tafiyar da mu, wata daban
eh, tafiyar mu Makka mun tafi da duk
da da ƙwarƙwarar gidanmu da matar ƙaninsa sunanta Umma ita ƙwarƙwarar sunanta Marka to shi ne a tafiyar mu waccan ta Makka ɗin muka je da su amma ingila da muke zuwa sai na kanci kada a tafi ni ba abokin zance mu tafi da matar ƙaninsa in matsin nan da ita muke tafiya
shikenan shikenan eh in mazan sun tafi nasu yawo mu kuma muna zaune muna hirar mu in sun komo kuma ita ta tafi wajen ɗakin mijinta ni kuma gana a wajen wajen mu.
ko kina tsammani sarki yanzu haka saboda su turawa sukan tafiya sukan tafi da matarsu matansu
wa sarki ko ko turawa eh sarki ya yi hira da turawa da yawa ko Mm, ba haka ba eh, Watakila ya ya gani ya, ya, ya hangi suturawa ah, sukan tafi da watakila ya, ya nura turawa sukan tafi da matansu saboda haka watakila yanayin tunani watakila ya ce Kila.
to watakila yana da kyau
mm, tafiyar mu ta farko ce muka tafi ta wata ƙasa ana ce mata tanari tanari a a hanyar zuwa ingila Mhm.
waɗansu tura masu saƙar mm, leshi aha mata
kuma in jirgi ya zo nan wajejen su suka zo nan tsakiyar ruwa turayen ingilishi sai su ta jefa musu su- sulal- sulasulan kuɗi su jefa musu sai su tashi daga cikin ƙaramin jirgin su ko kuma cikin mm, kwale-kwale sai su su faɗa ruwa sai su fito da kuɗin suna yi wa tura na ingilishi haka su madera din na san su madera Madeira.
garuruwa da yawa don dai wani sunan mali ya ɓace mu na san marobi
Kin sani marobi Marobi. Nairobi.
marobi ya ba
Mm, Sunan gari ne eh a ta ta gabas?
a kan hanyar ingila Oh. Nairobi. Ban san shi ba.
akwai wani gari ana ce masa marobiya
Monrovia.
Mm.
Oh, na fahimci. Ni na taɓa tafi can. Ni a Liberia. Kun shiga kasa Mm.
na yamma ba sai hangi daga jirgin ruwa ba ne.
Mm.
Yawwa. Akwai abubuwan sha'awa.
ƙwarai da gaske Aha. Kun kwanta can?
eh kwanan mu uku Aha. Kun yi yawo?
a ni ban je ba To,
ingila ma dan dai da abokanmu waɗanda suke aiki a nan mun saba da su mhm.
to kuma in sun sun yi ritaya sun koma gida to in dalilin da ya kai ku to kuma sai su yi ta zuwa suna ganin ka a masaukin ku kuma rannan matarsa sai ta ɗauke ka ku tafi ku je ku yi yawo Mhm.
ita kuma inda ta sani Mhm. To, um, amma uh, kin zauna kin jira um, a Monrovia
Mm, kin ce baki yawo ba mm, amma sarki ya, ya gaya miki labarin yawon sako
ai baya zancen abin da ya gani don wato shi ko yawon ne in aka ɗauke mu tare da shi to ba ka da ikon ka buɗe ido a lokacin da kuke tare da su ka- ka ga wani abu sai dai ga kunan kuna biye da su sundan sundan sai in sun ci gaba sannan abin da suka gani sun ci gaba ku kuma ku je na gobe ya tsaya a- a a nuna maka a haka muke fa